أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin ni'imarsa da baiwansa da fallansa ya kaddara numfashinmu da kuma haɗa mu a wannan rana mai albarka rana ta juma'a cikin wannan masallaci mai albarka na juma'a na unguwar madaki wanda muka saba gabatar da wannan karatu na littafin sharhin akhdari wato miskul asfar fi sharhi adillati muktasar al-akhdari wanda satutukan da suka gabata saboda uzuri na tafiya sai di malam dauda musa faila ya ya ci gaba da karatu da yan uwa allah ya saka masa da alkhairi allah ya samu amfanu da abubuwan da ya ainihin karantar mana abubuwan da ya karanta mana Allah ya saka masa alkhairi idan ba manta ba karatun da ya gabata sai diman dauda ya tsaya akan wujubu muhafazati ala salawati fi waqtiha wajibcin wato kiyaye salloli akan lokacin su karatun mu na yau insha Allah za mu tashi akan wala yahillu subatu fasikin wala mujalasatuhu dingar daruratin bai halasta ba mutum ya abota da fasiki ko ya zauna da shi in ba tare da larura ba idan an ce fasiki abin da ake nufi alkharij an da wanda ya fita gabarin bin Allah tabaraka wa ta'ala ay fasaka kulli zai kishirin fasaka fiskan duk abin da kalmar asalin ta wato fita daga tsari duk abin da yake da bawo in ya fita daga cikin bawon za a ce fasaka wato ya fita ay kharaja min an kisri kishirhi ya fita daga cikin bawonsa to saboda haka wanda duk ya fita kan tsari na bin Allah tabaraka wa ta'ala shikenan ya zama fasiki to wannan bai halasta ba ga musulmi ya zama khalid a fasikan yayi mukhalada da fasiki wala yujalisa ko ya zauna da shi wala yunakihu ko ya aure tsakanin sa da shi wala yattakhidahu khallan wala sahiban wa sahiban ko ya rike shi ba dadi ko aboki fa inna tiba'a naza domin ɗabi'a tana satan ɗabi'a idan ka zauna wal irqu da sas idan ka zauna da mutumin kirki zaka zama mutumin kirki idan zaman ka ya zamanto da mutanen banza za ka zama mutanen mutumin banza saboda haka a lukman hakim yake waɗansa wasiya cewa idan ka ga mutanen kirki wato ka zauna da su idan kai mutumin kirki ne to zama da su zai amfane ka wato saboda su mutanen kirki ne za ka samu ƙaruwa tare da su idan kai ba mutumin kirki ba ne rahamar su alkhairin su zai shafe ka ita kar ka zauna da mutanen banza ko kai mutumin kirki ne alkhairinka ba zai shafe su ba saboda sun fi ka yawa sannan kuma Allah zai aiko da bala'i sai ya zamanto ya game da kai da su gaba ɗaya halaka ku to saboda haka ba a son ainihin zama da mutanen da ba na kirki ba shi yasa sai na rasulullah sallallahu alaihi ya bayyana mana siffar mukaladan bangarori guda biyu da kikkian bayani sai na rasulullah sallallahu alaihi ce masalul jalisi salih والسوء كهامل مسك ونافك كير فهامل مسك إما أن يهزيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا طيبة ونافك كير إما أن يهرك ثيابك وإما أن تجد ريحا كبيثة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم wato misalin wanda yake zaune da mutumin kirki zama da mutanen kirki ko wurin zama na mutanen kirki da mutanen banza kamar wanda yake dauke da turanin almiski ne da kuma wanda yake hura zuga zigi na wuta idan wanda yake dauke da almiski idan ka zauna da shi ko dai ya ainihin baka ya san ma turare ko ka saya a wurinsa ko kuma zaman ka da shi kai ma aji kana kamshin turare ka samu kamshi mai daɗi kai ma ka yi kamshi shi ko mai hura wuta ko dai lokacin da yake hura zuga zigi na wutan ko dai ya kona ma tufanka ko kuma in bai kona tufanka ba ka tashi kana warin hayaki saboda ka zauna da wanda yake ainihin mu'amala da wuta da hayaƙi to saboda haka wato zama da mutumin kirki yake da ainihin fa'ida kwarai da gaske shi yasa maulanmu lisanul faida Allah ƙara masa yadda Allah ƙara masa lafiya yake cewa shi ainihin zama wato yakan yi tasiri kwarai da gaske yace misali ka ɗauko garwa cike da ƙanƙara ka zo ka ajiye ta kusa da garwashin wuta idan ka ajiye ta ta yi awa ɗaya to ka ɗauke ta wannan ƙanƙaran za ga ya dawo ruwa ta fashe ruwan zafi kuma saboda zamansa da ruwa yanzu zai barna guda biyu zamansa da wuta zai barna guda biyu zai barna na ainihin aikin ruwa zai mamaya kuma zai yi aikin wuta ƙonawa sai ga illansa ya fi ma illan wutan to saboda haka saboda zama da wuta da yayi to saboda haka ake so mutum ya zauna ya ainihin wannan hadisi yana kwadatar da cewa mutum ya nisanci dukkan wurin zama da zai cutar da shi addininsa da duniyarsa kuma yana kwadatar da mutum cewa ya zauna duk wurin da zai amfanu da zaman ainihin duniya ko lahira shi yasa walmar wala dini khalilihi mutum yana kan addinin abokinsa ba daɗinsa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa almar'u ala dini khalili fal yanzur ahadukum man yukhalif mutum yana kan addinin badadin sa kowanne ya duba da dawa zai abokantakawa zai mai da shi aboki na kudda kud Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da labari karshen azzalumai da buri da suke yi me yasa ba su bi hanyar muminai ba da nadama akan abota da suka yi da batattu yawma ya'uddu zalimi ala yadihi yadayhi yaqulu ya laitani takastu ma ar-rasul sabila يا ويلتي يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا فلانا خليلا لقد أضلني عن ذكري بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان قزولا الله تبارك وتعالى يتي رند الظالم زي تيزا يا زنسا hannun sai ce ya kai tonsa me yasa bai bi hanyar manzo ba bai zamanto tare da manzo ya bi hanyar manzo ba ya kai tonsa halaka ta tabbata gare shi me yasa ya dauki wani aboki ba daɗi gashi ya batar da ni ya batar da shi gabarin ambaton Allah tabaraka wa ta'ala gabarin bin hanyar Allah lokacin da wa'azi da ambato ya zo masa ya hana shi domin shaidan mai tabarwa ne ga mutum saboda haka la tusahib illa mu'minan la yakul maka illa taqiyan kada kai abota sai da mumini ni sai na rasulullah sallam kada kuma wani ya ci abincinka sai wanda yake mai tsoron Allah kamar yadda Abu Dawud da Tirmidhi duk suraito wannan hadisi din يقول الشاعر واقتر من الأصحاب كل مرشد وإن الفريقين بال... إن القرين بالقرين يقتدي وصوبة الأشرار داء وأما تزيد في القلب السقيم سقما فإن اتبعت سنة النبي فجت فاجتنبنا قرناء سوء yace wato ka zaɓi daga cikin abokai ka zaɓi wanda suke kan shirya domin shi abokin zama yakan yi koyi da aboki abota da ainihin mutanen sharri cuta ne ko makanta ne yakan ƙara wa zuciya mai ciwo ya ƙara masa ciwo zuciya take cikin rashin lafiya na rashin bin Allah sai ta ƙara masa wannan rashin lafiya din saboda zama da ashararai idan ka bi sunnan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ka nisanci abokai wanda suke munana Lukmanul Hakim yana gaya wa ɗansa ya bunayya la tajlis alil ma'asi fataksu qulubuka fataqasu qulubakum kada ka zauna da mutanen banza mutane masu sabon Allah sai zuciyarku sai ta bushe wa tubadu a'malukum sai a rusa ayyukanku wa yusibuka ma asa ma yusibuhum duk abin da zai same su sai kai ma ya same ka saboda haka duk mai hankali ya kamata ya dubi ya ainihin zaba wa zai abokantaka da shi wanda ya kasance yana da himma himmarsa da take ainihin muta'allaka billahi ta'ala wanda himmarsa tana wurin Allah ne tabaraka wa ta'ala himmarsa tana damuwarsa lahira wanda idan ka zama ka tuna Allah tabaraka wa ta'ala kana cikin ambaton Allah zai taimake ka idan ka manta da lamarin Allah zai tunatar da kai idan ka bi Allah sai ma albarka ya sa ma albarka idan ka yi wato idan ka ainihin kuskure sai ya dawo da kai akan hanya ya gyara maka wannan su ne mutanen kirki wanda ake so mutum ya zauna da su sai abu na gaba galabun ridal makhluqin ridal khaliqi bi saqdil makhluqin wal akas wal aqibatu kullu minhuma ah yace wala yadul ridal makhluqina bi saqdil khaliqi kada mutum ya nemi yardan halitta wurin sabawa mahalicci wato kada mutum ya yi wani abu wanda su halittu suna gani hakan dare ne amma abun zai jawo ya saba wa Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ce wallahu wa rasuluhu haqqan yurduhu in kanu mu'minin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi fitin canta yardar da shi inda sun kasance mu'minai sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la da'atil makhluqin in kan fi masiyatil khaliq ba biyayya ga halitta wurin saba wa mahalicci to saboda haka ya kamata ga duk wanda ya san Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ya san Allah tabaraka ta'ala kada ya nemi yardan ainihin wani Allah wurin sabawa Allah tabaraka wa ta'ala a koda mutum ainihin koda ya yarda da duk wanda suke doron ƙasa gaba ɗaya amma ya nemi fushin kuma abin da zai jawo fushin Allah tabaraka wa ta'ala to aikinsa gaba ɗaya lalace saboda haka ne ma Allah tabaraka wa ta'ala da akan sha'anin munafukai wanda ba su da damuwa a duniya sai namansu mutane su yadda da su su ga su mutanen kirki ne Allah tabaraka wa ta'ala ce wallahu wa rasuluhu aqwan yurduhu in kanu mu'minin ai Allah da manzonsa shi fi jajjanta su yadda da shi su nemi yardan Allah su nemi yardan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai su mu'mine ne na gaskiya da saboda haka man arda ghairullahi fi masiyatillahi sakhada alaihi wa asqadahum alaihi duk wanda ya nemi yardan wani Allah tabaraka wa ta'ala wurin abun da ya shafi sabon Allah to Allah zai fushi da shi zai sa kuma su ma mutane su yi fushi da shi hakika wannan haka yake faruwa to saboda haka kada wani mutum ya ainihin raba mutum da Allah tabaraka wa ta'ala ya zama biyayya a gare shi ko mai gida ne ko aboki ko duk wani wanda ke mu'amala kada biyayya gare shi ya raba mutum da Allah tabaraka wa ta'ala tare mu iqdamil muslimi ala amalin hatta la ya'lamu hukum Allah fi haramcin mutum ya aikata wani aiki in ba ya san hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala a ciki ba Sheikh Abdurrahman Al-Akhdar yace wala yahillu lahu an yaf'ala filan hatta ya alama hukumar lahi fihi bai halasta ba gare shi aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala a ciki wa yas'al al ulama ya tambayi malamai wa yaktadi yayi koyi bil muttabi'ina li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam masu bin sunnan sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allazina yadulluna ala da'atillahi sune wanda suke shiryarwa akan bin Allah tabaraka wa ta'ala yuhazziruna min ittiba'i shaytan suke gargadi akan bin shaytan ai bai halasta ba ga dukkan wanda yake mukallafi an yugdama ala an ya kaduma ala amrin hatta ya alama hukumar laifihi ya gabata kan wani lamari har sai ya san hukuncin Allah ta baraka wata a ciki hakika imam al-ghazali Allah ya kara masa yadda ya karbo hikaya ta ijma'i a cikin iya ulumuddin nasa da shafi a cikin risalarsa shi ma ya kaito shi cewa shi mukallafi bai halasta bai ainihin gabata a wani aiki har sai ya san hukuncin Allah a ciki faman ba'a wajaba lan ya ta'allama ma ayyana Allah wa shara'ahu fil bayyi duk wanda zai ainihin wato sai da abu ko zai sai abu to wajibi ne ya san abun da wato ainihin Allah ya ɗora masa a cikin saye da sayarwa duk wanda zai bada aikin lada to wajibi ne ya san Allah tabaraka wataala me ya ɗora masa ya ainihin ɗora masa kan ijara bada aikin lada duk wanda zai ainihin ai haka abin da shafi kungila to shi ma wajibi ne ya san me hukuncin Allah tabaraka wataala a ciki duk wanda zai sallah wajibi ne ya san me hukuncin Allah tabaraka wataala a cikin sallah hakanan tsarki haka dukkan ayyuka hakanan dukkan maganganu da mutum zai faɗa ya san me hukuncin Allah a ciki duk wanda ya san wannan kuma ya aiki da abin da ya sani to ya samu biyayya wa Allah da'a guda biyu duk wanda kuma bai sani ba sannan bai yi aiki ba to ya saba wa Allah tabaraka wa ta'ala sabo guda biyu wanda ya sani sannan bai aiki ba to ainihin a ya bi Allah da'a ɗaya kuma ya saba wa Allah sabo ɗaya saboda sanin shi kansa ya je sanin biyayya ne wa Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma da rashin aiki da abin da ya sanin to wannan kuma sabo ne wa Allah tabaraka wa ta'ala to saboda haka wajibi ne duk abin da mutum zai yi ya san mai hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala a ciki kar mutum ya aikata aiki ba tare da ya san hukuncin Allah ba fa in jahila shay'an wajaba alayhi an yas'ala alal ilmi idan kuma mutum bai san wani abu ba wajibi ne ya tambayi ma'abota ilmi wanda suke masu tsantseni wanda Allah tabaraka wataala ya ambace su a cikin littafinsa fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma'abota sani in kun kasance ba ku sani ba kamar yadda yake cikin surnali aya ta arba'in da uku Allah tabaraka wataala ya ce kuma walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minkum minhum la'alimahu allazina yastanbidunahu minhum ai wannan lamari da sun mai da shi wurin Allah wurin manzon Allah sallallahu da wanda suke jagorori a cikin su ulul amri a cikin su da sun sani wanda za su yi istinbadi su fidda wannan hukunci a ciki da sun fitar musu da ba su wahala ba sannan farin Allah tabaraka wa ta'ala wala tafku ma laysa laka bihi ilmun kada ka tsaya kada ka yi magana kar ka kutsa duk abin da baka da masaniya a kansa saboda ka duk abin da baka sani ba baka da baki a cikinsa ya dai ka tambaya in ka samu sanayya kai sannan ka yi magana gwargwaron abin da ka sani a ciki wajibi ne ko mutum ya yi koyi da masu bin sunan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sahabbansa da almajiran sahabbai da ainihin wanda suka zamanto a cikin karnoni na farkon nan karnoni da aka tsarkake kamar yadda ya zo a hadisi sai da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya rayu a cikin ku fa sayara ikhtilafan kathira zai ga sabani mai yawa amma mafita shine fa alaikum bi sunnati na aure ku da sunnata wa sunnatul khulafa'ur rashidin da sunnan kalifofi masu shirarwa wanda suke almahadiyyin shiryayyu addu alaiha bin nawajis ku ciza to ku rike ta da ƙarfi wa iyyakum wal mudasatul umur ina mudasatil umur ina muku kashedi da fararrun abubuwa wa inna kulla bid'atin dalala domin duk wata bidi'a bata ce sannan Abdullahi ibn Mas'ud Allah ƙara masa yadda yace wa man kana mustannan falyastanna bima qad biman qad mata duk wanda zai koyi yayi koyi ga wanda ya riga ya mutu fa innal hayya la yu'manu alayhi fitna domin wanda yake raye shi ba a amince masa da fitina haka nan sabban sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutum yayi koyi da su domin su ne afdalu hadhihi al-umma wa abarruha quluban su ne suka fi dukkan kowa a cikin wannan al'umma su suka fi zuciya na ta bin Allah tabaraka wa ta'ala wanda su ne kuma amaquha ilman su ne suka fi zurfin ilimi a cikin wannan al'umma wa qalluha allufan su ne suka fi ainihin karancin takallufi saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya zabe su ya sanya suka zamanto abokai sahabbai na sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda tsaida wannan addini Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da fallansu ya ainihin saboda haka wajibi ne mutum ya san girmansu ya san fallansu kuma ainihin a bi su a bi gurbinsu a bi wato a yi riko da ainihin gwargwadon ikon mutum ya rike min akhlaqihim wasiyarihim da ɗabi'unsu da halayensu kowannen su ka ɗauka za ga babban fitila ne abun koyi ne fa innahum kanu alal hudal mustaqim domin su sabon sayyidina rasulullah sallam sun kasance akan shiriya madaidaiciya kullun damuwansu suna tsere ne wurin bin Allah tabaraka ta'ala kuma suna tsintseni kwarai da gaske ba sa wasa da shari'an Allah tabaraka ta'ala suna da matukar tsintseni kamar yadda ɗaya daga cikin su wato Abi Zar Gifari wata rana ya je gona sai ya sadda dirhaminsa guda biyu da ya sadda dirhaminsa guda biyu yana dawowa kusa da gida sai ya ga bai gani ba sai ya koma yana tafiya kafin ya isa gona sai ya ga dirhami guda biyu ya ƙara su ci gaba da tafiya can gaba dab da gonan kuma sai ƙarin dirhami guda biyu to sai ya ringa tunani wanne ne nasa a ciki na farkon ko na biyun to sai ya tunani kada ya ɗauki wanda ba nasa ba a je lahira ya zamanto ya aikata laifi wa Allah tabaraka wa ta'ala duka sai ya ajiye su saboda ainihin wara saboda tsantseni da tsoron abin da ya shafi haram to waɗannan su ne sahabban sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam suna ainihin ƙoƙari kwarai da gaske wurin bin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma tsoron faɗawa abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta sannan kuma wallazina ma shiddalu kuffar ruhama bainahum sannan kuma mutane ne wanda suke da ainihin jin kai a tsakaninsu shi yasa wata rana sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ainihin kira Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umar da Sayyidina Usman da Sayyidina Ali sai ya gaya musu wata magana da ya gaya musu magana sai ya ce musu to amma fa ba na son maganan nan ta fita iyaku ba na so a gaya kowa bayan sun watse sai ya kira Sayyidina Abubakar sai ke tambayansa wannan magana da na gaya mukun fa na ji ta ta fita waye ne ya faɗa a cikin ku sai na bakar ya ce to na san dai umaru ba zai faɗa ba saboda ya fi ni matsayi a wurin Allah haka usman shi ma ba zai faɗa ba haka sidina ali shi ma ba zai faɗa ba ina ga dai ni din ne watakila na manta na faɗa haka ne manzo Allah tambaye shi ce eh haka ne ce to shikenan je ka sai kira sidina umar ya tambaye shi maganar da na gaya muku na ji fata fita waye ne ya faɗa a cikin ku sai ce to na san dai abubakar ba zai faɗa ba usman ba zai faɗa ba aliyu ma ba zai faɗa ba to yana ga ko ni ne ina mafarki na farki na faɗi maganan akaji shi ma ya kutar da su ya nuna shi ne mai laifi bayan nan sai ya kira sirna usman yake tambayansa cewa wannan magana da na faɗa muku na ji ta fita waye ne ya fitar da ita a cikin ku sai nan Usman shi ma ya faɗi yanda wancan suka faɗa cewa Abubakar ba zai faɗa ba Umar ba zai faɗa ba Alima ba zai faɗa ba ina ga dai ni ne na faɗa haka ya kira sai na Aliyu karramallahu wajhahu shi ma ya faɗi yadda waɗannan sahabbai suka faɗa cewa duk ba za su faɗa ba duk yi da yana ga shi ya faɗi maganar nan ya manta ne to kaga dukansu ya jarraba su ya kowa damuwansa ya kubutar da ɗan uwansa daga laifi suna son junan suna rahama wato kowa damuwarsa ya ga ɗan uwansa baya zarginsa cewa ba mutumin kirki bane ko zai tona asirin sai na rasulullah sallallahu alaihi sai dai tabbatar da wannan laifi a kansa to waɗannan su ne sabbai da ake bukata a yi koyi da su amma da mu ne a yanzu wannan zamani wani ya gaya maka magana ya ce gashi gashi ai ta fita zaka ce ai tun lokacin da yake faɗa mana ma na ga yadda yake da idonsa ina ga shi ya faɗa to amma sahabban sai na rasulullah sallallahu ba haka suke ba to saboda haka yace wajibi ne mutum ya san matsayin su ya san falalan su a wurin Allah tabaraka wa ta'ala yayi koyi da su saboda su ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala yadda da su yadda su zamanto sahabbai abokan zama da sidna rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda matsayin su a wurin Allah tabaraka wa ta'ala to saboda haka wannan shine abin da ya shafi koyi da ainihin wato sahabatu na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai karatun mu na gaba wato wala yarda li nafsihi ma radiyahu al muflisuna allazi da allazina ra'at amaluhum fi ghairi ta'atillahi fa ya hasratuhum wa yadula bukaihim yawm al qiyamah wato kada mutum ya yarda wa kansa irin abin da muflisun suka yarda wa kansu da shi wanda suka tozartar da rayuwarsu ba tare da bin Allah tabaraka wa ta'ala ba asararsu da tsawon kukansu ya tabbatar tashin kiyama insha Allahu a wannan wuri za mu tashi karatunmu na gaba da yardan Allah tabaraka wa ta'ala abinda mu faɗa dai Allah ba mu lada abinda mu suka lagawarta mana Allah ya riko da hannun mu Allah ƙara shi lafiya Allah ƙara shi lafiya alfarman mu ga Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله